يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة ممن يبنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصى الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi da Allah ya sake haɗa mu a wannan wuri mai albarka ɗaya daga cikin dakunan Allah a bayan ƙasa shine masallaci a wannan jaula mai albarka wata aka yi sani da jaula ta tarson sha Allah madaukakin sarki ya sake haɗa mu domin sauraron nasihohi na addinin musulunci a bakin malamai da suke gudanarwa a wannan wuri da kuma sauran wurare ɗaya daga cikin malamanmu ya gabace ni da nasiha da harshen zabarmanci muna fatan ubangiji Allah ta'ala ya sanya abin da malamin ya faɗa ya yi tasiri a cikin zukatanmu Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka ji na aikatawa ya ba mu ikon barin abubuwan da muka ji na bari idan Allah ya so ya yarda ba tare da bata lokaci ba abin da nake so in yi bayani a kai shi ne manzilatu ulama'uddin matsayin malamai na addini malamai na addini suna da matsayi suna da daraja wanda ya kamata a san matsayinsu a cikin komi malamai na addini suna da rawa ta takawa a cikin komi sawa'an cikin rayuwa ne na al'umma cikin abin da ya shahi tahiyar gudanar da abin da ya shahi shagoranci ne malamai suna da rawar da za su taka a ciki saboda darajarsu Allah ya ba su matsayi wurare daban-daban a cikin alkur'ani daga cikin dalilai waɗanda suke nuna mana matsayin malamai na addini annahum mumayyizuna bi ilmihim an ghairihim malamai na addini sun sun bambanta da ilimin da Allah ya ba su dangane da wasu waɗanda ba su ba suna da bambanci game da ilimi da Allah ya ba su akan waɗanda Allah bai ba wannan ilimi ba kenan malaman addini suna da bambanci dangane da iliminsu ga gama garin mutane Allah madaukakin sarki yana faɗi a cikin alkur'ani yana cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamun qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab Allah madaukakin sarki yake cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamun ya ce ma manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ka ce shin waɗanda suke da sani suna zama ɗaya da waɗanda ba su da sani hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun na ana magana akan masu sani na addini ba su zama ɗaya da waɗanda ba su san komai a cikin addini ba amma ba kowa ke iya gane wannan ba inna ma yatazakkaru inna ma yatazakkaru ulul albab ma'abuta hankula ko kuma masu hankali suke iya gano wannan cewa masu ilimi ba sa zama ɗaya da waɗanda yake ba su da ilimi Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ma cewa yarfa'illahu Allah maɗaukakin sarki yakan iya yana ɗaga darajar allazi na utul ilma waɗanda aka ba a ba'aya bace waɗanda aka ba misali ilimi min ahalil imani daga cikin masu imani alal mu'minin allazina lam yu'tul ilma Allah na iya daga darajar masu ilimi daga cikin masu imani akan waɗanda yake ba su da ilimi shine Allah ke faɗi a wata sura yarfa'illahu allazina amanu minkum يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ubangiji Allah ta'ala yace yarfa'illahu allazina amanu minkum Allah yana daga darajar masu imani daga cikin ku ma'ana a cikin masu cikin musulmi masu imani suna da daraja sama ga waɗanda suke ba masu imani ba sannan kuma wallazina utul ilma daraja cikin masu imanin waɗanda Allah ya ba ilimi darajar su tana sama ga waɗanda ba su da ilimi yana kun ga waɗannan dalilai ne waɗanda suke nuna muna matsayin malamai na addini saboda malamai na addini Allah maɗaukakin sarki ya wajabta arruju ilaihim wa su'alihim a rika komowa wajen malamai kuma a rika tambayar malamai duk abin da ya rikice wa mutum na addini to ka tambayi malamai ka dawo da matsalar ka wajen malamai sannan malaman nan mai akdari ya nuna mana wani malamai ake nuna a nan ba kowane malami ba akwai malamin da yana iya naɗa ma kanshi rawani cewa shi malami ne alhali kuma ba malami ne saboda duk malamin da baya kira zuwa ga addini baya karantar da mutane baya yi ma mutane wa'azi wannan ba a ce mai malami amma duk lokacin da za a tabbatar da wata sanna sai ka ga irin waɗannan malamai su ne ake yaya a zo a zauna da su a tattauna da su su ba da goyon baya a kan ɓanna saboda su daman ba malamai ba ne saboda haka mai akadari yake cewa in mutum zai yi tambaya a cikin addininsa ya tambaye malamai wai sa'alul ulama ya tambaye malamai kuma in za ka yi koyi ka yi koyi bil muttabi'ina bi sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam ka yi koyi da waɗanda suke bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana waɗanda suke tahiya akan tafarkin manzon Allah karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ya kamata ka yi koyi tun malamin da tahiya shi ta saba ma karantarwar manzon Allah to baya halitta wannan malami ka bi shi amma in yana akan tsari ma'ana da karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan shine malamin da ya kamata ka yi tambaya addinin ka a wurinsa kuma shine malamin da ya kamata ka yi koyi a wurinsa amma duk malamin da kaza ba ruwan shi da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kawai abin da ya tsara ma kansa shedan ya tsara mai shi yake bi to wannan ba a lissafa cikin malaman da ake tambaya addini a wurinsu ko kuma malaman da ake koyi ma'ana da su الله تعالى يكتب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله تعالى يكتب فاسألوا أهل الذكر كتنبي ما أبو تاسني إن كنتم لا تعلمون إن بكسني با idan ba ku san wani abu a cikin addininku ku nemi malamai na addini ku tambaye su menene hukuncin kaza ko ya Allah ya ce ai kaza ko ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ai kaza za su nuna maka ga yanda Allah ya ce a karanta ma aya a fassara ma ita ga yanda manzo Allah ya ce a karanta ma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ayi ma bayanin su waɗanda su ne malamai kenan kun ga wannan yana nuna mana darajar malamai fal ulama'u idan humul wasila wat tariq li tabyin al ahkam malamai su ne hanya na bayyana hukunce hukunce malamai su ne hanyar bayyana hukunce-hukuncen da Allah ya aiko manzo da shi saboda malamai sun gaji wannan ilimi ne daga wa daga annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa al'ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne annabawa ba sun mutu suka bar musu dinarori bane ko kuma suka bar musu durhamomi suka gada a'a walakin warasul ilma sun gadar da ilimi ne saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faman akhadha bihi akhadha bi hazzin wafir duk wanda ya riko da wannan ilimin da ya gada daga annabi sallallahu alaihi wasallama to ya yi riko da rabo wanda yake mai girma ashe malamai suna da matsayi suna da daraja kenan a ba su matsayinsu a ba su darajarsu sannan su ma su san da cewa suna da matsayi sannan su san da cewa saƙo ne suka gada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin isar da shi zuwa ga bayan Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni kuma ya karanta to saboda haka malamai suna da daraja sosai kamar yadda ma wani wuri Allah ta'ala yake cewa wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون Allah ta'ala ya ce wa tilkal amsal wa'ancan musallai da muke bugawa daban-daban kala-kala a cikin alkur'ani na abubuwa daban-daban da wurare daban-daban da mutane daban-daban Allah ta'ala ya ce muna buga su ne ga mutane wa tilkal amsal nadribu halin nas muna buga mu mutane irin waɗannan musallai ne amma wa ma ya aqiluha ba mai iya gane su ya fahimce su ya lura da su ya san da cewa waɗannan misalai da Allah yake bugawa ba wai yana buga su ne don tatsuniya ba a'a akwai karantarwa a cikin waɗannan misalai to sai Allah ya ce ba mu iya gane haka illa alimuna sai masana ma'ana sai malamai duk wani misali da kaga Allah ya buga a cikin alkur'ani to wannan misali a ƙarƙashin shi akwai karantarwa akwai wa'azi akwai abubuwan da Allah yake so a lura da wannan misali da ya buga amma ba kowa ke iya gane haka ba sai malami kenan wannan kawai daraja ce da Allah ya ce wa ma ya'qiluha illa al-alimun daraja ce babba da Allah ya nuna game da malaman addini kenan malaman addini suna da daraja suna da mutunci suna da matsayi ya zama dukkan mai mutunci ya ba su mutuncinsu ba wanda zai wulakantar da malamai na addini sai wanda yake wulakantacci amma wallahi duk mai mutunci da kaga yana mutunta malaman addini amma da inda kaga mutum bai mutunta malaman addini to shi ma ba mutunan kirki ba amma mutunan kirki dole ya san matsayin malamai ya san darajar su ya san mutuncin su ya san matsayin su amma wanda ba na kwarai ba to baya ganin mutuncin su wal ulama wa aidan ahlul khashiya min Allah azza wa jalla malamai su ne ma'abuta jin tsoron Allah maɗaukakin sarki jin tsoron Allah malami baya zama ɗaya da jin tsoron Allah wanda ba malami ba saboda shi malami da kuke gani in dai malami ne ya san abin da yake yi to ya san wane ne Allah ya san girman Allah ya san matsayin Allah ya san mi ya kamaci ubangiji Allah ta'ala na siffofi menene bai dace ga Allah subhanahu wa ta'ala na siffofi ba wani kawai sunan Allah kawai ya sani shi dai ya ji ana cewa Allah kawai ya riki sunan Allah amma bai san waye Allah kana iya gane mutum bai san wane ne Allah ba kaga mutum na kiran Allah in aka ce mai waye ubangijinka sai ya ce Allah waye sunan ubangijinka ya ce Allahu amma abin da ke nuna maka cewa sunan kawai ya sani bai san waye Allah ba a hakika to kalli ayyukan da yake mutum nawa yau yana kiran Allah amma kuma yana saban Allah mutane nawa yau suna kiran Allah su yi zina su sha giya su yi caca su yi kallon dandali su saurari dandali da abubuwan da suka shayi waɗannan abubuwa na saban Allah nawa akwai cikin maza da mata ashe duk mutumin da zaka za bai da aiki sai saban Allah kuma an yi magana ya ce ai muna musulmi yana nuna ya sa Allah bai san girman Allah ba da ya san girman Allah bai saba ma Allah duk mutumin da ya san girman Allah ya san matsayin Allah to bai saba ma Allah saboda ya san da duk saban da zai yi duk abin da zai faɗa na saban Allah duk abin da zai kalla na saban Allah da abin da zai saurara da abin da zai kalla da wurin da zai je wajen saban Allah ya san da Allah yana ganin shi kuma ya jiya kuma ya gani kuma zai ba shi labari kuma zai mishi sakamako akan wannan aiki nasa to amma wanda bai san matsayin Allah gani yake waɗannan abubuwa duk ba su faruwa bari ya shiga ran shi babu baka bari ya abin da ya ga dama sai ya zo ya saba ma Allah karara wani ma in cikin unguwar yana gani ana gane sai ya tai wata unguwa inda ba a san shi ba ko ya tai wani gari wanda ya san girman Allah ya san duk inda yake Allah na nan tare da shi to saboda haka malamai su ne ma'abuta jin tsoron ubangiji Allah matsaukakin sarki ba shine Allah yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi إنما يخشى الله من عباده العلماء Allah ta'ala ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama malaman nawa suka ce inna ma ta'ati lil hasri ana zawa da inna ma saboda takaita abu inna ma kawai yakhsha Allah waɗanda suke jin tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah ko gaskiyan jin tsoron Allah su ne al'ulama malamai waɗanda suke malamai su ne kawai Allah ya ce suke jin tsoron Allah matukan jin tsoron Ubangiji Allah ta'ala kenan kun ga wannan ma kawai wahada sharafun azim wannan ma wata ɗaukaka ce mai girma lahum ga malamai da Allah ya ambace su ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ma'ana al'arifuna bihi wa'inda suka san Allah li'annahu kullama kanat al-ma'rifa lil azim al-qadim al-alim al-mawsuf bi sifat al-kamal al-man'ut bil asma' al-husna duk lokacin da ya zamanto mutun ya san Allah sani wanda yake tabbataccen sani kammalalle cikakken sani ya san Allah mai girma wanda ake siffanta shi da siffofi na kamala wanda ake masa alama da sunaye kyawawa kanatil ma'rifatu bihi atam duk wanda ya san haka to shine wanda ya san Allah hakikanin sanin Allah ba a saka cikin waɗanda suka san Allah matukar baka san menene siffofin Allah ba wani siffofi ne suka dace ga Allah wani siffofi ne ba su dace wa Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ba mi ya dace a jingina wa Allah mi ya bai dace a jingina wa Allah ba mi Allah ya kore makansa mi Allah ya tabbatar makansa matuƙar baka san haka ba to har yanzu baka gama sanin Allah ba mutumin da ya san haka shine ya san Allah hakikanin Allah sanin Allah kuma shine zaka ga yana jin tsoron Allah gaskiyan jin tsoron Allah saboda duk abin da za yi ya san da Allah shine mai girma babu wani mai girma sama ga Ubangiji Allah ta'ala dibo yana daga cikin abin da ke nuna girma na Ubangiji Allah ta'ala Allah ta'ala na cewa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard وسع كرسيه السماوات والأرض ya isa kursiyuhu ma'ana kursiyu Ubangiji Allah ta'ala aka ce kujera wadda Ubangiji Allah ta'ala yake aja digadigan tsohonsa jijjigan tsohonsa ta fi sammai bakwai da ƙasan bakwai ta fi faɗin sammai guda bakwai da kuma ƙasai guda bakwai wannan kujera ce wadda Allah yake aza kawai diddigan ƙahonsa wannan kujera inda za ka ɗauke ta ka jewa ta a bisa al'arshin da Ubangiji Allah ta'ala yake a kai ya daidaita a kansa daidaita wadda ta dace a kansa ta dace da shi kamar dai ka ɗauki taro ko santaro ko kwabo ko kuma dala ka jefa ta a cikin desert ka jefa ka ɗauki dala ka jefa ta a cikin sahara to haka idan ka ɗauki kursiyin Allah wanda ya ce ya fi sammai bakwai da ƙasai bakwai da ƙasai guda bakwai idan ka ɗauke shi ka jefa shi a cikin al'arshin ubangiji Allah ta'ala kamar ka ɗauki dala ka jefa ta a cikin sahara wannan kawai ya isa ya nuna maka girman Allah da matsayin Allah da cewa babu wani mai girma da ya kai Allah duk wani wanda yake tamaka da girma wallahi yana ƙasan Allah Allah shine al'a'ala wanda babu wani sama Allah kuma babu shi wajen girma da wajen matsayi da wajen daraja babu wanda ya kai ma'ana ubangiji Allah madaukakin sarki kenan idan muka diba fa kullu man kana billahi a'lam duk wanda ya zamanto shine mafi sanin Allah kana aktsaru khashyatan lahu duk wanda ya zamanto shine mafi sani ga ga Allah madaukakin sarki to yayi kowa jin tsoron Allah duk wanda ya san Allah hakikanin sanin Allah to wallahi ya kowa jin tsoron Allah kuma malamai na addini ban ce sauran malamai masu fitattuwa ba da ilimin da Allah ya ba su a'a malamai waɗanda suke wa addini hidima sun yi kowa jin tsoron Allah saboda sun yi kowa sanin girman Allah da matsayin Allah da kuma abin da ya dace ga Allah wa aujabat lahu khashyatallah ya zama wajibi ya zamanto ya fi kowa jin tsoron Allah walin kifafu man yakhsha da kuma ma'ana kamewa daga jin tsoron ubangiji Allah madaukakin sarki ya zamanto baya jin tsoron wani in ba Allah ba wa hada dalilun ala fadilatul ilmi wannan kawai na nuna mana falala ta ilimi fa innahu da'in ila khashyatillah malami na addini na daga cikin abin da ke nuna falala da daraja da ɗaukaka ga malami shine wanda yake kira zuwa ga jin tsoron Allah malamai su ne suke koyar da ku alwala suke koyar da ku yadda za ku yi sallah yadda za ku yi azumi yadda za ku yi zakka yadda za ku yi aikin hajji yadda za ku yi aure duk wani abu naku na addini suwa suke karantar da ku shi malamai suke karantar da ku shi ashe wannan kawai ya isa ya zamanto su zamanto suna da kima da daraja a idanu kuma duk matsayin da Allah ya baku sawa Allah ya baku matsayi ne na iko ko Allah ya baku matsayi ne na dukiya ko Allah ya baku matsayi ne na wani abu to ya kamata duk matsayin da Allah ya baka ya zama to malami yana da kima yana da daraja a idanunka amma ba kowa zai iya wannan ba sai wanda Allah ya ma'ana arzuta shi da samun arziki كذلك أنه ورثة الأنبياء ما لم يسوني مقادة النباوة وهم المفضلون بعد الأنبياء ما لم يسوني أبن في في تاوى باين النباوة باين النباوة سيكم ما لم على سائر البشر أكن صورا متاني يا ذو حديثي حديث أبي الدرداء الله يقارى ما سيرداء yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamri lailatal badri ala sa'iril kawakib manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fifikon malami akan wanda yake mai bauta ba malami ba malami masani fifikon sa akan mai kokarin ibada amma bai da ilimi fifikon sa kaman fifikon wata ne a lokacin da ya kai daren badar ma'ana lokacin da wata ya kai daren sha uku ko sha hudu zuwa sha biyar ai yana da haske akan sauran watannin da basu kai waɗannan kwanuka ba ko to haka fifikon yake na malami da mai ƙoƙarin ibada kuma shi ba malami ba za ka ga mutum wani yana da ƙoƙarin ibada amma da jahilci yake sai malami ya zo ya wata yin ibada yan kaɗan ya samu lada fiye da shi wancan mai ibada mai yawa wanda yake akan jahilci yake yin ta wannan ke yana nuna muku irin darajar malamai saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa innal anbiya'a al ulama warasatul anbiya yace wa innal ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman annabawa ba su gadar da dinari ko dirhami ba walakinnahum warasul ilma sai dai sun gadar da ilimi ne sai manzo Allah ya ce faman akhadahu akhadha bihazzin wafir duk wanda ya riki wannan ilimi to ya yi riko da rabo wanda yake mai yawa wa idan kana ilmu alladhi awha Allahu bihi ila al-anbiya qad warithahu al-ulama fa inna al-ulama aidan warathu shay'an min al-i'tibar ash-shar'i ashe idan ya zamanto ilimin da Allah yayi ma annabawa wahayinsa ilimin da Allah yayo wahayinsa ga annabawa sai ya zamanto malamai su suka gaji wannan ilimi ashe ba karaman daraja a gare su ba annabawan da Allah ya aiko wahayi ne Allah ya musu wahayin nan da Allah ya ma annabawa shine malamai suka gada ashe malamai ba ƙananan mutane ba amma sai ka duk abin da aka kwaso na tarkace sai a ce malamai gana ko da yake wani bi malaman ma wasu malaman ma suke zub da mutunci ilimi su zub da mutuncinsu idan malami ya zama to bai da aiki sai in garin Allah ya waye ya ɗauki tabzaha yana yawo ina aka yi suna ina aka yi mutuwa da Allah bai zubar da ƙimar ilimi ba ya zubar da ƙimar ilimi kuma ya zubar da ƙimar malamai malami ya zamanto sana'arka shine yawo ina aka yi suna ina aka yi mutuwa har ma ana ma malamai suna ana cewa in an yi murna da rabanku in an yi bakin ciki ma da rabanku ina malanta a wurin jama'a kaga malamai su zo su zauna in za a daura aure in za a yi in an zo wajen mutuwa duk abin da za a yi in malamai sun haɗu sai a ce sai an ba da kuɗi a yi addu'a a ka kuɗin malamai a ka goron malamai a kawo dabinin malamai in ma an yi rashin sa'a ma sai ka ga malamai na faɗa wajen rabon kuɗi ko kuma wajen rabon goro goro wanga wanda dala ashirin kai dala goma in kana da ita kana iya sayan goro wanda ga malami na faɗa akan goro ina malantan ina kiman ilimin ko an ce ma annabawan Allah da Allah ya ma wahayin ilimi haka suka yi irin wannan rayuwa kai ma ka san ba gaskiya ba to a matsayinka na malami wanda ya gaji ilimi annabawa ina kai ina wannan aiki ya kamata duk abin da mutum duk abin da malami zai ya zamanto abu ne wanda yana da nassi yana da hujja yana da dalili a kansa daga Allah ko daga karantarwar manza Allah sallallahu alaihi wasallam amma malamai sai su rika shigowa wasu malamai su rika shigowa da wasu abubuwan da in ka tsare su babu littafin da za su kawo ma dalili a kanci kawai son rai wata rana malashi ya ya hada ni tare da wasu yace in raka su mu ta yi daura aure saboda ana so a ga wani malami tare da su da aka zo wajen ɗaura auren da muka ta yi mu abin da muka sani aure na sunna babu magana goro babu magana kuɗin malamai saboda manzo Allah ya yi aure sahabbai sun yi manzo Allah ya aurar sannan kuma ya yi aure sahabbai sun yi kuma sun aurar salafu na salihu kuma sun yi aure kowa ya ga inda suka yi aure mun karanta littattafan fiqihu mun karanta littattafai na hadisai mun karanta littattafai na tafasir duk mun ga yanda ake aure in ka tsoka duk littattafan fiƙihu waɗanda suka yi magana aure babu littafi guda wanda zai kawo ma magana kuɗin malamai ko kuma goron malamai in akwai kuma a kawo duk littattafan fiƙihu da aka karanta duk malaman nan sun karanta su masu irin wannan aiki amma duk malamin da ka tsare ka ce cikin littattafan fiƙihu ma ya kawo maka wani babi inda aka yi magana goron malamai da kuɗin malamai babu ko kuma da binan malamai da aka gama sallah malamin limamin ma da kansu sai ya ce to ina goro ina kudin malamai muka ce ba mu kawo ba suka ce su tun da suke daura aure ba taɓa daura arme babu goro babu malamai babu kudi babu kudin malamai ba da aka ba za a daura wannan aure ba dole sai an kawo waɗannan dole sai an so an so goro ba a zo da shi ba amma dole duk inda za a ce a nemo shi kuma daura auren da dare ne kuma duk inda za a ce a nemo sai an ce an nemo shi ba irin lallabar da ba a musu ba ba irin dalilan da ba a gaya musu suka ce allambaran su nan wurin suka ce su nan su bu su taɓa tsarma arme ba goro ba kuma suka sa cikin lasifika suka yi ma mutane wulaƙanci abinda an ka tare mutum bai da wani dalili a kai shi to shi yasa wani bi wasu malamai suke zubar da mutuncin malanta suke zubar da kimar ilimi shi yasa yana da kyau malami ka nemi aikin yi wanda za ka yi tsayuwa da kanka ka gaya ma mutane gaskiya ka karantar da mutane addini yadda manzan Allah ya karanta wanda shi ne ƙa'ida malamai ba ƙananan mutane ba ne suna da daraja suna da matsayi har a wurin Allah dibo abinda zai nuna maka matsayin malamai har ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wata aya ya nuna darajar malamai da Allah ya tashi kawo shaida cewa ba abin bauta ma da gaskiya sai shi Allah ya nuna shi kanshi ya shaida akan haka mala'iku ma sun shaida sai ya ukwanta malamai yace malamai ma sun shaida kana tuna aya شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah ta'ala yake cewa shahidallahu Allah karan kansa ya shaida annahu la ilaha illahu ba abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah wal mala'ika mala'iku ma sun shaida akan haka sai Allah ya ce wa ulul ilmi ma'abuta ilimi ma malamai sun shaida akan haka la ilaha illa huwal azizul hakim ba abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah wanda yake mabuwayi gwani bakin malamai sai Allah ya tsaya wannan kawai a nuna ma irin matsayin malami da darajarsa ashe malami ya kamata ya mai da kanshi cewa shi babban mutum ne ilimin da Allah ya baka da darajar da Allah ya baka ka tsaya da ita akan gaskiya Allah zai tsare ka kuma ubangiji Allah ta'ala zai baka abincin da zaka ci ka ji tsoron Allah yayi malamai suna ta sai ka duk lokacin da aka ce daura aure ko aka ce wajen mutuwa idan na ga irin wannan malamai wallahi rayuwa ta ɓaci take cikin zuciya ta sai in ce Allah wajen naka ya lalace yanzu ku riba kun irin wulaƙancin da ake ma ilimi da malamai idan an zo wajen ɗaura aure sai ka zo ka iske an shimhuda tsohin tabarmi tsaka an kawo salon-salon da kujeru a aza wani yana sama talo ko tsarki bai iya ba ko sallah ma wani bai yi sai ka ga da takalmi zai tabarmin da malamai za su suke zaune bisa shi sai ka ganshi da takalminsa bisa waɗannan tabarmi ga wani shi bisa salon wani bisa kujera amma malamai su yi ɗan kuri bisa tsohin tabarmi da a nuna musu su ba kowa ba ne sai a shi huɗa musu tsohin tabarmi tsaka ga salon can mutane na zaune musu salon amma ga malamai tsakiya an sanya su tsakiya kuma sun yi kori ma'ana sun yi rawul yanzu suna jira a ba su kuɗi a ba su goro sun an kawo goro sai a hudu daga na malamai ga kuɗin malamai a aje gefe sannan a kuma matsalan ma in an tashi rabon kuɗin ma wani bai wuce ya samu dala hamsin wani dala hamsin wani dala ɗari manya-manyan da su samu shika-shika da sauransu to kai saboda Allah saboda dala hamsin za ka zo ka zauna bisa tsohuwar tabarma saboda dala hamsin dala hamsin ɗin mi in an yi mutuwa ka zo ka iske mutane suna cikin bakin ciki suna cikin damuwa manza Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da Ja'far ya rasu manza Allah ya ce isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu atahum ma ashghalahum aw kama qala alaihi salatu wassalam ku yi ma mutanen Ja'far abinci saboda abin da ya shagaltar da su ya same su ma'ana ku daho abinci ku kawo abin taimako musu ba wai ku zo ku iske abin da suka aje ba ku ku canye sai malamai su yi zamani sai an ba su kuɗi su yi addu'a mutuwa ce fa aka yi mutum ga zahin mutuwan nashi ya mutu sannan kuma bayan wannan zahi kuma ga zahin aljihu dole sai ya ɗebo ya ba malamai sun yi addu'a wace irin ɗabi'a ce wannan ina magana tausayi a wurin ina magana jin kai kuma a wurin saboda Allah mutum ga ciwon mutuwa ya dame shi wani in aka yi ma mutuwa ma in aka yi masa mutuwa shi ba ma ciwon mutuwan ba ma yake ji saboda ya san da lokacin dan uwan shi ne yayi kenan bai huta wannan lokaci in yana da imani zai tsoki ma'ana zai karbi kaddara ya yarda da lokacin shi ne yayi amma duk da wannan akwai damuwa yanzu menene damuwarsa bidiyo inda ake yi wani kwana ukun nan da za a yi na zaman mutuwan nan abinda zai kashe Allah ɗaya sai iya kashe mutane ba su da aiki sai su zo su zauna a daho shinkafa da rana da nama a kawo musu su canye a daho da dare a kawo musu canye a yi musu kunu da sha a zo aza musu shayi da su wai hada shayi ake aza wajen mutuwa shayi dai wanga sai kaga an zo an aza butar shayi kuma wai zaman mutuwa ne ake a wurin ga ciwon mutuwa ga ciwon aljihu dan abin da mamaci ya mutu ya bar ma magada kwanan nan uku an ci mahi yawa sannan ran mutuwa ya ba da kuɗi an yi addu'a ran uku kuma sai ya ba da kuɗi a yi addu'a ran arba'in malamai suna kiyaye da kwanukan wani wuri har bakwai ma ake yi kuma suna listahe da kwanukan kwanukan suna yi sai ka ga sun taho a zo kwana uku a zo kwana rabbakwai a zo kwana arba'in a zo addu'a shekara kuma duk sai an ba da kuɗi ta zo wani ba ƙaramin musiba ba ce kuma abin da duk malamin da ka tsare da yake da awon malanta ya nuna maka wannan abu a cikin littattafan addini babu babu su ko babu su ina aka same su malam tunda magana addini ce ake yi tunda babu shi inda a ce magana inda abu na addini ne ya kamata a same shi a cikin littafin addini to in babu shi a cikin littattafan addini to ina aka samo shi in aka yi magana sai a ce waɗanda 'yan sabon addini waɗanda matasa 'yan tada zaune tsaye 'yan kaza 'yan fitina 'yan kaza abinda aka samu uwaye da kakanni suna yi to uwaye da kakanni magana addini ce ake ba magana uwaye da kakanni ba inda lokacin da aka zo aka zauna aka yi ma mutum mutuwa da malamai su tashi su ce to kudin gada ake bamu na fida'u ba fa addini bai ce a badawa al'ada ce dan kakkace wai ka bada wai akan addini a al'ada ce kaga in mutane na bada kudin su a samu dai wani malami ya tashi ya tsaye ce to kudin nan da za ku bada ayi addu'an nan wa al'ada ce ba addini na ba baya cikin littattafan ce ne in ka bada kakkace wa ka bada akan addini a'a al'ada ce kaga in mutum bai da kudin shi ba in an ta daura aure su tashi su yi bayani su ce to wannan kudi da ake badawa na malamai idan za a daura aure da goron malamai da dabinan malamai da ake bada in za a daura aure babu shi a cikin littafin addini babu shi a cikin littattafan fiqhu babu shi a cikin littattafan hadisai babu shi a cikin littattafan tafasiri duka babu su wannan al'ada ce in kun bamu ha kun bamu dai ne al'ada ce amma ba addini bane kaga mutane in suna sayan goro su kai wajen daura aure ko in suna ka kudin malamai to sai a nuna ma mutane ma in ba goro babu kudin malamai ma auren bai yi ba haka ake nuna ma mutane alhali kuma gashi malamai da kansu suna karanta sai kaga wani malami ma wajen addu'a ma sai kaji yana cewa la nikaha illa bi sadaqi illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adilain addu'a ce yake wa addu'a ce wa yake amma sai ya ce la nikaha babu aure illa bi waliyin sai an samu waliyin amarya wanda zai bada amarya illa bi waliyin wa sadaqin da kuma sadaki wa shahidai adalai da kuma shaidu guda biyu waɗannan rukunai in aka same su aure ya kare to me yasa bisu ce la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin eh wa shahidai adalaini wa bantul wa dabinu wa gari da wa tamr wa gari zalika me yasa ba a faɗin wannan in ya zamanto shi goron da dabino da kudin malamai sharadi ne na aure to me yasa ba a fadar su su zamanto rukunai ne a same su rubuce a cikin littattafan addini cewa rukuni na farko shine waliyin yariya rukuni na biyu ya zamanto sadaki rukuni na uku a samu shaidu sannan a ce rukuni na hudu goron malamai rukuni na biyar kudin malamai me yasa ba a samu wani a rubuce a cikin littattafai in gaskiya ne addini ne ake amma sai a rika zo mutane da abubuwa da sunan malanta to shi yasa muka ce muku malaman da muke magana anan ba irin waɗannan malamai don duk malamin da kaga wannan shine sana'a shi ba malami bane kawai dan son zuciya ne kawai dan bin son rai ne amma ba wai malamin addini bane malamin addini baya yin abinda babu shi a cikin littattafan addini malami in dai malami ne mai amsa sunan malanta ba zai yi abin da babu shi a cikin littattafan addini kenan malaman da muke magana a nan masu wannan daraja su ne malamai waɗanda ba wannan ba wa min makanatul ulama aidan annallaha qad arada bihim khairan yana daga cikin abin da ke nuna matsayin malamai Allah Allah ya nihi alkhairi alkhairi ga malamai Allah yana nihin alkhairi ga malamai hadisin ibnu abbas da muawiya Allah ya ƙara musu yarda suka ce manza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din duk wanda Allah ke son shiga yake son shi da alkhairi sai Allah ya fahimtar da shi addini sai Allah ya fahimtar da shi addini duk abin da zai yi na addini zai yi shi a ilmance ba a jahilce ba duk abin da ka tare shi yana iya baka dalili ba shi yasa ake tsoron malamin sunna ba saboda duk abin da za su ce a yi suna da dalili daga Allah ko daga manza Allah ko kuma daga salafus salih ba mu magana son zuciya a kai shi yasa duk lokacin da kaga malaman al'ada da malamai na addini sun haɗu to wanda za ka ga hankalin shi ya tashi shine malamin al'ada da waɗanda mutanen biyu sun haɗu to wanda hankalin shi zai tashi malamin al'ada kama an kai zo muka kenan malamai ku riƙe matsayin da Allah ya baku kuma ku ba malamai matsayin da Allah ya basu shi yasa shekul islam yake cewa wa kullu ummatin qabla bi'sati nabiyina muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace kowace al'umma kafin aiko annabin mu muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa ulama'uha shiraruha kafin zuwan manzo Allah kowace al'umma kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaman wannan al'umma sune mafi sharrinta saboda ba su karantar da mutane ka samu malami a cikin anguwa baya da makaranta ta karantar da mutane addini amma in ka je kowar ɗakin shi ka iske takalmi kala-kala ka iske takalmin mata ka iske takalmin maza da na tsohi da na yara da 'yan mata da sauransu kowa ya je neman sa'a bakin malinta kenan a rubuta a ba wannan ya sha a rubuta a ba wannan ya rataya a rubuta a ba wannan ya ce ya sa cikin kai a rubuta a ba wannan ya sa ƙarƙashin matashin kai a rubuta a ba ta je ta sa cikin miyan mai gidanta a rubuta a ba shi ya je ya sa a cikin zauren gidansu wani ya ce shi abin da ya ba shi ta kai kun san musamman ma ƙauye ban sani nan birane ba a cikin irin waɗannan abubuwa sai ka zo ka iske zaure sai a kawo abin nan ƙaho na sa ko kuma abin nan na rago sai a cika shi da layu sai a sa bakin ƙoha wai kahi ne kahi kahin gida ne an kai to shi wani ya ce shi abin da ya ba shi takaici yana da wannan kahiwa bakin ƙofar gidansa ɓarawo ya shigo ya je ya sato abin da ya sato yanzu ɓarawo da ya zo huta ya ɗaga kai sai ya ga wannan abin nan ƙaho na layu sai ya ɗauki ƙahon ya biya da shi da layin duka ya taida ya ce ya tashi ya ga ai mai sata sai ya rugo ya ga ina kahin da yi sai ya iske babu kahin ma har kahin an taida shi saboda Allah ne ba a kudi ba irin waɗannan abubuwa a karantar da mutane tauhidi a tsoratar da mutane Allah wannan shi ne aikin malami amma wani surkulle-surkulle wani amshina-amshinan kafanan liƙanan-liƙanan wannan bai wadatar da mutum wani abu sai ya raba mutum da addinin shi ya raba shi da imaninsa saboda haka kenan ku nemi irin waɗannan malamai ku ba su darajarsu saboda haka ibn tamiya ya ce illal musulmina sai dai musulmi fa inna ulama'ahum khiyarahum musulmi malamansu su ne zaɓaɓɓunsu kazalika fa najatun nas tsiran mutane yana tare da samun malamai a cikinsu matukar babu malamai masu addini masu kira zuwa ga addini a cikin al'umma wannan al'umma ta halaka babu magana tsira gare ta al'umma tana tsira ne a samu malamai masu karantarwa masu yin wa'azi masu nuna ma hanya mutane hanyar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine tsira ga waɗannan al'umma amma duk al'umman da suka rasa irin waɗannan malamai to wallahi sun gama halaka domin duk abin da za su yi za su yi shi na cikin duhu suna tsammani a kan daidai suke sai ranar tashin kiyama wa badalahun malam ya kunu ya tasibu wa badalahun min Allah malam ya kunu ya tasibu sai ya bayyana gare su daga Allah abin da su yi tsammani ba abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada ku sakuran da muka yi Allah ya imana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah